عليم ولقد آتينا إبراهيم رشده فارتضينا بالوالدين يا إذ قال لأبيه وأمه ما هذه السماوات التي أنتم لها عاكفون نعم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين نعم قال لكم أنتم آباؤكم بضلال مبين نعم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الغائبين
نعم قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي خلقهن
مم.
وأنا على ذلكم من الشاهدين
نعم وجمال العزيز امتلأناكم بعدهم وهم مجرمين مم.
وجعلهم جزاء إلا كبيرا أنهم تأتهم إليه يرجعون مم.
قالوا من قال هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين نعم
قالوا سمعنا وبل يذكرهم عمران له إبراهيم نعم قالوا ما نبني على هذه النار لعلهم يشهدون مم.
قالوا وجعلنا هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال هل علمت مثلهم هذا فاسألوهم إن كانوا يكذبون نعم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنهم أنفسهم صالحون نعم ثم نبذهم على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يكذبون نعم قال أفرأيتم من دون الله ما لا يأمركم شيئا ولا يضركم
مم. نعم مم.
قالوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعياء والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mu lafiya muka da wannan masallaci mai albarka yau wa don wa Allah godiya akan neman lafiya da hankali da Allah ya bamu idan Allah ya mutum lafiya da hankali to wajibi ne akan zai nemi ilimi yadda zai bauta ta mawa Allah saboda haka shi ne godon kenan yawwa wannan ke a saboda haka muna jan hankalin mutane babban abin da ya bambanta mutum da wani mutum ilimi ne kowane abu da ka sani dabba na yi dan adam na yi amma sun bambanta a ilimi shi da adam shi mai ilimi ne an haifo masa dokoki wanda wani a karanta masa wani kuma ya karanta in ji Allah a yi kaza in ji Allah kada a yi kaza wannan bangonin adam mutum mutum ne wajibi ne a kan yawa don haka wajibi ne kula to wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora a kayan mummuni adama da yana daga cikin kuma girma irin namu na bani adama girman da Allah subhanahu wata'ala ya girmama mu da shi karatunmu muna kan fitar wannan shugaba a annabi ibrahim annabi ibrahim wato yana da matsayin da yawa a wurin ubangiji kullum abinda malamai su faɗa mana in ba mai abin ba sallallahu alaihi wasallama ba wani annabi da yake da matsayin da annabi ibrahim yake da shi a wurin allah subhanahu wa ta'ala sannan ga shi kuma kaka ne ga duk annabawa in ba annabawan farko ba a kamar siriyaniyawa ko su annabawa da suke magana yaren siriyaniyanci da dai sauran kaɗan a cikin su ne kawai suka riga ne zuwa amma kuma tun nan da ya zo to duk annabawan gaba ɗaya ya'yansa ne da jikokinsa to ya kamata zama ne shi ne allah ya ce walakada su na ibrahim wa rizkahu hakika ne allah mun bai wa nan ibrahima shiriyar in gaba da gaba ne wato kafin ya balaga ma duk abin da ya cancanta ya sani allah ya sai da shi tun a yana yaro yana gari na arna masu bautan dodo amma sai allah ya so ya sai ta shi bai taɓa zuwa gidan dodo ba ballantana a ce ne ba su samawa dodo allah ya zaɓe shi da wannan allah ya girma shi da wannan kafin ya balaga kuna bihi alimin allah ce muna sanar da shi ai da annahu alun da zalika allah ya ce muna sanar da cewar shi ya cancanta da haka da ƙarin lafiya ya ji ga babansa wa kawai da mutanensa ma zai ta masu wannan wanda irin dodanni ne a nasi an daula a ajiyuna wanda ku kuke tsuwa a kai kuke mulka wata ba a dare ba a rana ajiyuna ai ala ibari da mukimuna kuna tsayawa kuna masu dajewa kan bautar waɗannan dodanni na ku to mene ma'anar haka ne mene ne kuma amfani haka ƙalu sai suka ba da haka suka ce masa wajen na haɓa ana la'abi ne wannan dodani da muke bauta a ibrahim wato mun samu iyayen mu ne suna bauta mu fakata da yana biyu da wanda muke koyi da iyayen kuma gangarin an ce guda saba'in da biyu ne su ake bauta samu a gari annabi ibrahim alaihi salam ya tambaye su ne amfanin abun ba ba amfani ba su ma san amfanin ban ma akwai su dai koyi ake ana bin iyaye da kakanu a kai ala na zuwa ya ce musu da kada wallahi kuntum kun kasance an tuku wa ba hukun da iyayen naku bi ba da da wata kuma kannan to kuntum kun kasance shi da zalim mubin kuna a cikin fata mabayyane qalu sai suka ce maza ajidna bil haqqi yanzu ibrahim wannan maganar naka gaskiya ne cewar bautan dodon nan namu allolin wannan bautan su aikin banza ne yanzu wannan magana na ibrahim gajiya ne am an tafi da laifin ko dai wasa kake mana ne ka riga wasu wasa biya cikin wannan magana ala na bayan ta babu wasa ce rabbukum ko ga ubangijin ku almuta yakul ibadati wanda ya cancanta a masa ibada a masa bauta rabbu samawati wal ardh shi ne mamallakin sama da ƙasa Allah zai faɗar hunna wanda shi ya ƙaga halittar su da farko kalaka wani ya halice su alaga yin misalin sabaka ba da wani misalin da ya riga ba da ya gwanintar Allah ke duk abinda ba wani waje ya gano ba saman nan ba wani waje ya kalli wani ya yi wani zama ya bar shi ma yi ba haka ƙasa to haka zamman suke gaba daya haka ga san masu ga baki daya ba wani a wata sama sun ta riga ta gabata Allah ya kalle ta ta yi ta ta ba a yawa ya ce don haka Allah da ya san nan ba da da kasai ba tare da ya ga wani ya yi kwaikwaya ba to shi ya kamata a yi masa bauta wa ana ranalikun ni kuma kan wannan magana allazi kuntu wannan nake gaya mu min shahidina ina ne masu shaida a kai wata layi annabi na yi shi na ranne dama har da rantsuwa akwai wawi akwai tahun akwai bawu ana zafi layi lalle ko a ce wallahi ko a ce tallahi galibi akwai mamaki cikin rantsuwa sai a yi da ta ya ce lakin na na muku wannan magana dai kamar ba a bayyane faɗe da sosai ba cewar sai ya shirya wani aika-aika ga wayannan gumuka na wannan kafin wannan gari ba da an zuwa murmure bayan kun juya baya kuna masu juyawa anan ya yi wa ya yi wannan to ana nan kamar da Allah gawa cikin surta ya gadi anan Ibrahim sai ya bari sai ranar idin garin garin yana da wani idi a shekara ana yin da su daya za a yi yanke yanke a yi da dafe sai a ɗebe abincin gaba ɗaya a kai gidajen dodannin in an kai gidan dodon wai in an ajiye abin zai yi albarka su kuma sun tafi wurin idin su su bar abincin a gidan dodo in aka je aka yi idi aka ƙare sai a dawo gidan dodo in aka dawo gidan dodon kowa ya ɗau abincinsa kafin nan ya yi albarka saboda an ajiye shi a gaban dodo sai a je kuma a yi amfani da shi to haka ake a garin wurin nan ranar da ake yi ranar idin ta zo annabi ibrahim ya fito har da jama'a na tafiya da ya kalli sama mutanen garin mutane ne masu ayyukoki da sha'anin ilimin taurari sai ya nuna musu ilimin taurari ya ce kai ni yau da rashin lafiya saboda haka bai dace mara lafiya ya tafi inda za ku janna ba don haka ni bari da ya ara sai zauna sai aka wuce da kowa ya tafi sai ya sa aski shigo ya tafi gidan dodon daga asalinsa waje ana hun juzada sai duk ya zata su gaba daya su sun da wurin idi shi kuma ya da taron dodon ya zassar dodannin ga baki ɗaya da bai fasin daga nan illa kabir lau sai babban dodan shi ya mai allakar fata ya rata ya mara gatari a fi unuki a wuyansa ya ce da allahun irai ya raja'un ya ce wataƙila arnan nan suka dawo suka ga babban dodo da gatari ko halata a ce shi ya tare ƙananan ya yi yaba da haka da shi yarci da za su dawo bayan raunar su talla ma ba ala da gari wannan babban dodo ya tara ƙananan dodo a sha mamaki ya fita a wurin yin jami'a wa ƙarfi da suka ce ba da rujuyin bayan sun dawo wa rujuyin da ganin ma bu yi abin da aka aikata wa waɗannan dodanni ya suka ce malama ala ala da aliyatina lalle wanda ya aika wannan aika aika ga allolin inda hula min zalimin lalle da daga zalimin duk wanda ya zanta alƙayukan allolin ya zan azalim to ku kuma har da alba ya zan gane dodon da bai kada kansa ba ba ma da wani ko bindiga ko wani abu aka zo ba ga dare kawai aka ɗauka aka wani shiga wani da wuce da ta da za a yi gumame ba ai ba zai muku amfani ba don kaga bai kare kansa ba ba ne kai wata rana ta shiga wani hali a ce kowane allah dole ne kare ka duka ku suna mamaki ƙarin suka ce ai ba da wani ba suna gaya wa juna da aka yi zama mamakin wanda ya ƙarar dodo sai waɗanda suka yi wancan magana da annabi ya yi waɗa da azu ya ce wata layi da akidin da annama kuma da hannu wani mutune sai wata rashin ba ku anan kun ba da baya yanzu in tattar kuma kannan naku da ya aika aika da su wannan suka ji wannan magana ne suka tuna su ga zami na fadan yanzu mun ji wani mutumi matashi matashi ne yankuru yana aibar da dodannin nan yana cewa hoton dodannin nan aikin banza ne ba su da amfani har ma yana faɗan maganganun da ba su da daɗi akan waɗannan dodanni namu matashin kuwa ibrahim da kudu ibrahim ana tare da shi ibrahim kadan shi ma ya da yin tashin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da maraya ana gane ko don an rana aiki kansa ne alu sai suka ce ba su bi shi ala ayyunin nazi ku je ku zo da shi akan idan mutane a kawo shi cikin jama'a jama'a lokacin ake wannan gwagwarma ba lokacin sarki da maru ɗan kan'ana shi yake tarauta yawa sarki da maru ɗan kan'ana a lokacin shi yake tarauta kasan sarki da maru a kan garin sarauta yana shi shi ne sarki ya shekar ta yi duku ko da haihu a yi rami a yi damuna a ce ɗaya sai da aka shekara biyu shi ne sarki kuma bai rage wani gari ko gida a duniya ba har rana da biyu da ma duka a ƙarƙashin sarautar lamaru da take kai ana da sarki da yake to shi ne suke wannan gwagwarmaya tsakanin shi da annabi ibrahim alaihi salam kanan wata rana ya kira annabi ibrahim ka ibrahim zo annabi ibrahim ya zo ya ce mun ji ka ce kana da allah ya ce ina da allah kana da allah ibrahim ya ce ina da allah ya zo waye allah naka annabi ibrahim ya ce rabi allazi yuhu yi wa yumit allah na ubangiji na shine mai rayawa mai kashewa shi a ajiyoni kenan lamarin da ce ni ke nan ainihi ne mai al'ara'u yi wa mai e lamarin da ce ainihi ne mai kashewa ni ne mai raya in dai mai kashewa mai rayawa kake bauta tamawa to tsakaninmu da kai ba fada don ni kake bauta bari ka gani ya za maza cakko mutane guda biyu ya ce a sare mun kayan wannan ba laifin da ya ba da rauni aka sa ta kwafi da umarnin lamarin aka tsara kayan wani bawa mal da kun gani ku kun tabbata kashewa aiki na ne a ana zuka ji aiki gani ɗayan kuma ya ɗauki dukiya mai yawa to wannan kuma kai kuma wannan har abada ka dawa ta ne ka je ka ci abin da gana ba ka ji abin da gana ba har abada ba za ka iya kashe wannan kuɗi ba kun na raya wani na kashe wancan na raya wani ana uyi wa umi ni nake yin wannan aiki annabi ya rusa ba kai bane wa inna la yati bi shamsi min al-mashari fa bi biha min al-maghribi to ni wanda nake mota ta ba sunan ka Allah Allah ya hada alama da hujjar tabiyan duk da mutum da bane ce shi Allah ko nasa ya ga mu yi ce ganna ya ce masa to shi Allah da nake mota kuma mai sunan Allah shi yake dauko rana daga mafitan rana ya dabi da ita mafaɗanta ta fada can ya ce to allah da yake haka ni shi nake yi wa bauta amma tun da kana cewa kai ma kai ne to fatu ya nuna da magaribi tun da wannan ya ɗauko daga gabar ya kai yamma kai ɗauko daga yamma kama ka tura ta gabar ya ce kai ma kai ne ta ga abin ba zai ba yana wurin ya kasa to shi ne ba ake wannan rikicin a wata ba mutane wata kisa a guguje ya ta magana haƙin yaye na annabin da aka kama shi aka ɗaure shi aka kama zagoci guda biyu aka tona rami mai zurfi zagoci kuma da ransu da lafiyarsu aka tafi a rami suka yi suka kwana suka ji yunwa mai tsanani aka ɗauko annabin aka sa a ciki za hutun ba su ci ba amma hukunci yake da aka daure kuma ya rade a can tarihi bai nuna kuma adadin zaman da ya ba a cikin rami ba ci ba ja ba amma ba matsala Allah ya dare har sai da jatu masa ta zo ta kalle shi a rami ta gadan da gazan kuwa ta kusa da fara kowa tana kuka sai Allah ya cire masa danta eh to shi ma lamarin ne ya aikata haka wa wani mai suna gani ala alaihi salam lamarin ya yi barna da yawa annabi ibrahim alaihi salatu wa salam yana fadakar da su suka ce a je a kawo da shi a irin mutane mutane su sai da abin da ya aikata idan shi ne a yi hukunci sai ga shi an zo da shi ƙalu suka ce masa lafu ba da ya ne bayan zuwansa a an ta shin kai ne shin kai kai ne fa'al ta ala ga ala ta ya ibrahim kai ibrahim kai kai wa allolin nan namu wannan aika aika ala da yace ba gida an fi ya shuru ya nuna ba shi bane yace ba da eh ba ni bane yace ba ala hu kabiruhum hada kun ga babban sunan babban doron nan mai gatari a wuya shi ya aika da wannan aika aika ta yana za a yi a ɗauki gatari a tare abu ga wanda yake da gatari a rataye a kafaɗa ba a tuntube shi a aka yi ba ni da ba mu komai a hauna a ce ni jama'a mu tsaya a kan gaskiya annabi ibrahim ko da wasa bai can faɗan magana wanda ba haka ba maganganun da ya yi ka gani a nan da aka ce kai ne yace ba ni bane kaga balin da aka bayar da hali fa alahu kabiru ma'ana kun ga babban sunan shi ya yaka an ce ya yaka domin wata fa'ida da yake so ya faɗa ta ilimi amma bai faɗi abu da yake aka yi kai ne ba wannan ke sannan lokacin da babbansa yake zan ya tafi da shi wajen wannan idin dodon shi kuma yana zuwa in an tafi har dodon lafiya ta kalo ce ba da lafiya kala yanzu ta ke mu ya ce ba da lafiya rashin lafiyan ma zai rawaya ya kai ne gaba zan iya tafiya ba don na duba cikin taurari na gano haka aka yi da shi kenan kuma lafiyarsa kalau wannan hikima ne wanda zai yi samu ikon tsarin dukkanin nan ta ga magana biyu ke magana a uku lokacin da ya zo zai shiga misira ya kauro bayan allah ya hallaka zamaru ya kaurato daga kasar iraq zai koma balabino sai ya yi ta misira to sai kafin shiga gari to game da wani mutum mutumin ya tambaye shi ya ce mata alaga ta malam wannan mata da kuke da biya mai ɗakin kasai annabi ya ce mai ɗakin nasi ya ce to ka boye ta don ban ɗauka mata mai kyan matar kan kuma gaba inda ka rubuta sarkin garin kadan ya gama ta mai kyau kwacewa yake da ƙarfin sarauta saboda zalunci to ba makawa in ji kalli matar kallon zai raba ku da ita haka zai ya kan zai shi gani an ibrahim alayhi salam yana a tafiyar da akwai sunduki idan akwatin kara ko ba wanda mutum da ke ta kaya yana kara kuni sai ya sauke wannan akwatin sai za a matarsa a ciki sai ya rufe a kan ajiyar da an fita gari sai ya buɗe a marfa sai ya rufe sai ya ɗauka ya ɗora kan rafu sai ya yana zuwa da shiga gari aka ce dakata masu tsaro dakata mala ina za ka je ya ba su labari wuri abu ne a cikin nan a wuri an kayayyaki na ne bude mu gani ranar aikin hukuma sai suka bude ana budewa sai ga mata a cikin kyakkyawa suka ce malam ai wannan doka ne ai a wuce sarki bai ganta ba ba a wucewa da musulun wannan mu a kasar mu nan sai sarki aka leta zikirar jami'a suka ɗauka da na ibrahima da matar da kayayyaki sai fada aka je wani ka kalle shi fa a mutumin wasa ba ne mutumin ne wanda allah ya duba masa kwarjini na inda da hada rasulun manzo allah shi kenan sarki ya kalle shi ya ce malam menene labarin wannan yarinya ta wani lokacin ba ta aiwa fari ba me labarin ta sai ce kan wata ne kaga a ran bai ce mata ta bace sai ya ce kan wata ne saboda hikima a nan mai son ƙanwarka har kuɗi zai baka a al'adar mutum ba ne adama ko ba ba ne mai son ƙanwarka har kuɗi zai baka zai ba a girma zai maka ladabi ya biya ma wasu bukatu daga cikin bukatunka amma mai son matar ka fa ba mamaki ya kashe kama tukuna ta dawo wa lawara ta gaskiya wadda ba a tsoron miji da mai da ita ya ce zai aure ta kaga akwai matsala to shi za a yi dabara ya ce wannan kan wata ce kaga magana ukun nan ba ita za mu bayar ba magana ukun nan su annabi ibrahim ya faɗa a duniya wanda ba kai ne abin da yake zai faɗa ya faɗa a fili ba ana kiransa tauriya ba gaskiya aka faɗa ba amma ba ƙarya ake yi ba akwai mafuta sannan kuma akwai abin da ake so a yi ya sa aka yi haka ba a ɗaukura a yi ƙarya ba waɗannan abubuwan nan su ne za su tsaron kiyama idan aka shiga tsanani Allah ya haɗa mutanen farko da na ƙarshe ya haɗa na gabar da na yamma ya haɗa na kudu na arewa Allah ya haɗa maza da mata ku ɗaya Allah ya haɗa sarki da talaka mai akwai da mai babu kowa tumɓurzin turin da aka fi har kaciya ba a masa ba haka haɗuwa ku ɗaya aka sha wahala a ce to a tafi wajen manya neman ceto in aka zagaya aka zagayo hawa daya biyu na uku kan da za zai sha yana jin tsoron kai ya tambayi allah allah ya ce to ina maganganu guda uku da ka faɗa ba gaskiya ba don mene to jama'ar musulmi mu kuma je mu dan duba bakunanmu a irin zantukanmu mu ga akwai matsala ne ko ba idan akwai tun da allah ya sa mun yi sa'a ba mu mutu ba to mu gyara domin ita magana ko ara a shekara wata goma sha biyu idan ka faɗi maganar da aka bincika ba a gaskiya ba ne ka wuce magana uku a wata sha biyu kai ba adali ba ne shi matsayi a wurin Allah banda annabta aiki aiki ake samu ka zo wannan mataki daga nan ka wuce to ba a ga malami ba almajiri ne za a kai a koya masa karatu sai zama malam kowane abu ko ya ake a nuna iya saboda haka in a shekara an samu ya wani magana ta wuce uku aka samu ba gaskiya ba ne kawai ba adali ba ne ya an san adalin adalin duniya ba ya ce sai ya jira ne ba ne ya dage da aiki wa fi zalika wal yatanafasul mutanafiquna a sake kuma mai nema kamar yanzu ya rasu fito kan fitin zaɓe kayan waje a kalla a ga wani har ya mutu abu zai kai ba to jama'ar musulmi ballantakana aka ce a cikin bakinka ka saka lauma har sun wuce uku a shekara abin da ba halalin gaba kawai ko kusa da arziki ba don haka jama'a na jan hankalinmu da wannan kisa a ibrahimu kakan annabawa mai daraja an tambaye shi ka zo mu je wajen dodo ya ce ba'i da lafiya amma yana jin tsoro a lahira kar allah ya tambaye shi lafiyar da kalau don bai ya ce bai da lafiya annabi ibrahim kakan annabawa an tambaye shi ana zarginsa ana tuhumansa kai ka kashe allolin nan kuma shi ka kashe zai abani ba ne to in yana tsoro ka duba fa malam alloli ba dodanni ya kashe don kar abota musu sai Allah amma da yake kai tsaye bai ce shi ne ba yana tsoron abin da zai je ya zo a lahira saboda ya faɗi magana ba gaskiya ba ne jama'ar musulmi mu kuma a kan ɗan wannan abin da za a sa a bakin salati in kana salatin ba wani ma ya da akwai da bakin da bakin dariya sai ga muna ta faɗa abin da ba gaskiya ba jama'a mu gyara alai ibrahim alaihi salam aka ce kai ne ka aikata wannan aiki shi ba ni bane kun ga babban sunan shi yi wannan aiki wani aluhun ku tambaye su mana tudo da nan alfa'ilhi ku zai kudo da ni waye ya kaɗe tsari ku in kanu yadda kura in har suna magana kage ya zuba za mu ba ya ce in har suna magana to a nan tarihi ne ba yana zo ya nuna musu ai kun ci baya abinda kuka fi matsayi ne kuke bauta sama domin da yake magana ba ma wai ya kare kanka da kai ne ko da wuka haka na ka har mu ya tare to wannan da zai da karau aka sa su ga tare aka farfasa ba su ce mu haɗu mu kare kanmu ba ba wanda ya sa mu zai kare kanka aka farfasa ba su da iko to ai kun fi su matsayi da kun ji zama dai domin ku kuna da iko ku kuna da dama ku kare kanku zuwa da dama su kare kanku saboda haka nan wato la'aku da lahar yanzu don haka abinda aka riga da aka sani cewar ka hasashe ne ba zai iya ba ai ba zai zama Allah ba abin da ya gaya musu a raja ruwa da an buɗe suka koma wa kawunan su bi kafa kurda tunani wa kalu da an buɗe suka gaya kawun da kafa ki ga junan su arna ina ku an tumu zalimun lalle da ku ku a zalimai ne in ji arna fa su gani bi ba su kuma mallaya duk kuna bautar wanda ko magana babu da iya bai cewa har ne kashi ni kawai harama masa ba ma wai iya rama a kansa ba ya faɗi wanda ya mata a rama masa ba bare iya ba suka ce wa juna to wannan a zama shine Allah to da kun tuci kanku to daga nan ne kawar su gani jama'a ake ayi faɗa da Allah su wani ki zuwa na rubutun sannan kuma dai sai aka juyar da su kan kafurci saboda yawanci idan azaba ta zo ha ba kowa Allah yake da ya gara ba وقالوا suka ce wallahi ran zuwa da Allah laqad alimta haqiqa ibrahim qadan ma haula ya dubu allolin mu ba sa magana ibrahim qadan ai ba kai ta mura mu su'alin don me za ka ce mu tambaye su tunda ka san ba su magana to ga da ibrahim ala da yesu aba ta abu la min dunillah to ku din me za ku ce bauta wa wani Allah ku din haka ne ma la ya bago shay'an abin da bai muku amfanin komai min rizqi wa ghairi na arziki da wani wala ya durukum ko bai ya cuta da ku shi a komai idan da mutu abubuwan ba ku masa bauta ba wato shi ne dodo in an masa bauta ba zai amfani ba in an kaki kuma bai zai ɗau mataki ba yawa bai zai ɗau mataki ba ya ce ƙwafi lafon ya ce kai mugun abu ya tabbata lafon a gare wale ma ta abu da mai nuna kuma ya tabbata ga abin da kuke wa bauta ba Allah ba ai gaire ya wani nan abu da ta ake nuna ya ce zuba ku da hankali ba za ku hankalta ba ku gane an na hajjin a tsara wannan kuma ka ladin da hukun ibadar da ba su kamata ba da aiwata bauta ba za ku gane wannan ba wala da bulu bai inganta ba ma da hagari ce ibada wani ma da ya kuwa Allah ta'ala shi abin dare ne wanda shi santa a mara bauta shi ne Allah madawacin sarki to a nan dai aka yi ta faran-faran aka tabbata shi ya tare allolin nan to sai a jira sarki kuma a ji hukuncin sarki mai zai ce ga maganar sarki da fada gaba daya ƙalu har ku suka je hukuncin za a kona shi da wuta shi ne hukuncin annabi ibrahim har ku wa su ali haka ku ku taimaki allolin don kuntun fa'ilin inda za ku aikata to daga nan fa aka ce to sarki ya ɗora itace ga kowa ko kai dogo ne ƴaƴanka biyo maka ko kai mai kuɗi ne ba ka tsara idane to ka biya kuɗi a wo maka suka tara itatuwa har da nazar mutum ya baka can cewa in Allah ba shi lafiya zai yi wa itacen da za ku na Ibrahim suka yi ta tarawa suka yi ta tarawa suka yi rami babban rami aka hada itacen a ciki aka hura wuta da aka hura wuta ba aka yi to ta yara a yi hajjar aka rasa a kama na birane wa auka ƙuru aka ɗaure shi sai iblis larabtu layi ya kawo gudunwa ya nemo wace a ja nemo igiya aka nemo igiya ya saka majaujawa iblis ya nuna musu yadda za a saka majaujawa amma ya zuwa zuba wani dogo ko ya zo gurma ana cinye masa baba to sai aka yi majaujawa shi da majaujawa ka ganta mugu abu a ita aka sa da ibrahim a kona shi kuma da ita aka tafi manzon allah a wurin aka je masa rauni shi da kusan musulmi ba su kula suka tsare da wayar kai musulmi jawa ba wani ba ya taɓa wajen jawa taɓa ta ba wani wani taɓa ta ba saboda mai saboda wannan aika aika da aka yi da wani wa manyan annabawa aka zo to wutan ta fi karfin aka a zo kusa a samu ta yi yawa shi kenan aka sa da ibrahim a ciki aka wajen jaga majawajawa aka burga ka san da an yi manyan kafirai a yanzu ma na ta shiga wajen za ka yi doro kafin za ga wani ya wurga wa ne ko alama kawai ya suke wuli da shi kafin a wurga na ibrahim alayhi salam mala'iku daban-daban sun nemi cetonsa a wurin allah allah ya ce na ba ku cetonsa da sharɗi guda ɗaya idan shi yana so ku taimaka masa shi ibrahim in yana son ku taimaka mana Allah shi na ta taimaka mana haka ne ta an ce mala'ika ruwa iya daga ciki ya zo na ibrahim ya gauni ne mala'ika ruwa duk ruwan da ake wa duniya a hannuna na roƙi ubangiji ya ba ni cetonka ya ce in kayata don haka ka ce min kayata kawai a yanzu yanzu ba ɗazu ba ba sai an jima ba kamar ruwan da za a yi shekara ana yi a duniya zan juye shi a nan gaba ɗaya da lokaci da da su ɗin da wutar ta abu ruwan ya yi gaba da su ya ce a bayan neman taimakon wani shi sai Allah ya ce a bashi da su kawai sai kaji maza mala'ikan iska ya zo ya ce to ya ba shi dama kamar da ya roƙi Allah Allah ya ba shi dama amma ana jiran damansa zai sako iska ta tattara mu da su da komi na mu ta kai mu sama inda iska na ce ƙarfin da ba za su iya rikitowa ba sai dai rin kiyama ƙarfin ta kai ba ba za su iya rikitowa ba ya shi ba neman a taimaka masa ina don ya ce Allah ne da akan layi layi da wani duk wannan abin ko to a ji a yi duk abin da za a yi a ji a yi shi ne ya riga ya tabbata layi layi da ba wani tun da ba wani abin da za a yi a yi a yi Allah rama
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة na'am وكلا جعلنا صالحين na'am وجعلناهم أئمة يعدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة na'am وكانوا لنا عابدين na'am ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل إنهم كانوا قوم سوء فاضحين na'am وأدخلناه في رحمتنا na'am إنه من الصالحين to kaji yadda abin ya faru da aka zo duk mala'iku daban-daban fa masu neman ceto sun neman ceto a wurin Allah duka Allah ya ba su amma ya shakkata idan annabi Ibrahim ya yarda shi ko ce bai yarda ba shikenan sai aka saka shi a majawajawa sai aka wayan majawajawa sai aka kurga shi da wannan abu akwai surun hasbunan lahu a cikin wani malwaki abin da ana zafi ya dogari da cikin kuma lokacin da kafin suka karanta ma aiki da rana zama shi ma ya aiki da hasbunan lahu wani malwaki don haka mu ma yanzu halin da muke ciki to hasbunan lahu wani malwaki idan mutum ya ga wani abu ko ya ji tsoro ana karanta hasbun Allah wa ni'mal wakilu su dai manya ai dai suke karantawa mu ko da bakin gurin mu dari kurda musul ake karantawa da za ka iya ba wani a ce kullum ka karanta ku dole na ga abin da bai ma daɗi ban karanta ɗaya ma ya kuma ya yi hasbun Allah wa ni'mal wakilu ya abu ya girmama sai ka yi sau bakwai wato ga hada lissafi an gane ko dubu uku da jam ne zama dari hudu hamsin hamsin sau bakwai sai ka karanta sai ka roƙi allah bukata za ta biya mana da jarabi da tafari abu ne ka kare ka mara daɗi sai ka tare da shi abu ne kake kwaɗayi ka samu sai ka zumburo da shi hannun allahu wani mulki yamma kullum ɗari hudu hamsin hamsin yamma yan wani abu ne wata bukata a yanzu yanzu dubu uku ɗari ɗaya da hamsin aka dauka na ibrahim aka sa shi a cikin wajen zuwa daura aka wurga shi cikin wuta allah ya ce kunna muka ce inda allah ya na rufe wuta kulli bardan ki zama sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim bisa na ibrahim falamta harkar da ɗauka yana wasaki babu abin da ta daure a ta gona ita wutan nan daga annabi da illa igiyar da aka daure shi kadai igiyar ce ta gona malaika jibrilu ya zo da a bayar aljanna ya saka wa annabi ibrahim zauna da annabi ibrahim a cikin wuta suka zazzauna yadda ganin abokinka wanda ka fito zabe ka falo ba inda za ka ya yaya da an fi ruwa da zauna ana tattaunawa haka muke zaune tsakanin annabi ibrahim alaihi salam da mala'ika jibrilu kuma su abuta wanda abin a rarrafa duk zafin da ka sani na wuta da kunan nan ya zama babu wa bakiyar jira'atuha amma hasken kuma yana nan domin kar juwe da ne to shi ke nan an ce ba don wata naman ba da sanin ya kashe su saboda wutar allah ba ta umarni da ta zama sanyi kawai ba don allah ya ce wata naman ba da sanin ya kashe ne birane shi ke nan sai sarki da mauludi sai ya hau gidan sama ya to tunda bayan da za a yi a kalli cikin wutar ba na wa kuma da cikin kuma dama a rami a kara ta ba za a taba kallon mai yi ya yi ibrahim ya yi ba wai ya tashi ya je ya kalli irin kalan kone wanda ya yi ya ji daɗi a ran shi ne za a yi hau sama ya hau gidan sama sai ya ga mutum a zaune ya kira shi ya ibrahimu ya ce lamarudu ibrahim ya lamaru kai din ne sai ni din ne kai din kai din ne eh ni din ne to ya haka kuma kai da magona ka eh ya ja na gona dai ya yi mamaki yadda Allah ya tsere da shi daga kudaci kai ya ce da yanzu ibrahimu wa ya tsere da kai shi Allah ne ya ce to yanzu wannan rami mai zurfi to allah zai iya fita kai a ciki an ce wannan magana ce tana allah ya fita shi da zai abin ciki ya ce yaya halinka a wuta ya ce ban taɓa jin daɗin yin wannan ba daɗi ban taɓa jin daɗin rayuwa da lafiya da ƙarfi da komai da rashin jin damuwar komi ban taba ji ba a duniya irin zan da nake cikin wannan wuta ba da waru da ce kai ibrahimu allan ka yana da karfi iko shi ma kaga ya shigo da kanna ciki ba kamar bai musulunta sai yake wai shi ma wato sun zama su biyu kenan yace saboda haka zan so ka rakumi dubu ɗari in ji sarki da maru a raba na masu raka a cinye saboda saboda Allah yace Allah ba zai yadda ba sai kace la ilaha illallah yace shi ko ba zai fada ba in haka ne ba zai fada ba ana ba ce ko kun gudu karka yanka Allah ba zai karba ba shi kuma wannan abu shine fa aka yi ta ayya da lamarudu kaga zai bukata ba biya ba karshe zai yi ce kai ya yi babban taro ya ce in ba an yaƙi da Allah ba to lamarudu zai ɓadda mutane ai ibrahimu zai ɓadda mutane ba zai bar ƙasa ta zauna lafiya sai ya yi yaƙi da Allah Allah ya ce wa kar makala da mirga wulihim ba ta Allah mu ne ana mai qawaidi fa karra alaihim saqabu min fawqihim wa ajrun la da'u la da'u yaqulun kawai da marubu zai yi dauki gini ya yi ta gini ya yi ta gini ya yi gini sama mai tsawo mai ƙarfi ya za a kuma rufawa aka rufa sama kamar dukkan haka aka rufa da manyan bishiyoyin gigiya su ne matsayin abin rufi aka yi rufi ya ce to bai ɗauke wa mana yaƙi ba tun da duk abin da za a yi a hura ibrahim a haimar sanadar sai allah zai cire shi ya hana a kashe shi to in aka yaƙi Allah a ga mai kare Ibrahim din shi ke nan sarki da marudu ta hana sojoji ya ce mai ɗaukin kowa ya ba Allah kuma duk iya wanda Allah ya niyar halakawa babu wanda bai zo gun ba gaba ɗaya suka hau suka yi lamarin gaba ɗaya birni da ƙauye suka taru Allah ya ce fa aka zawo bin yana wa minar kawai wa karra alai musakan kuni waje wannan ginin ne Allah ya kwantar a kayan su sai ya bulle su ya zama kamar tudun jigawa shi ke na tseren kyama wannan shi ne alakan lamarin duken Allah ya ce wa aradu bi kaidan lalle sun yi mummunan shiri wa na Ibrahim wa huwa tahriku shi ne konawa wa ja'alnahum al-aktari muka sa su masu asara mafiyan asara ya muradin cikin abin da suke nufi wa na ce na maka tsira da ibrahim waludan haka annabi hudu ma in ji allah ibnu akishi dan dan uwan ibrahim ne mai suna harana shi ma allah ya mun tsere da shi min al iraqi daga kasar iraq ila al ardi allati barakna fiha ka duba duk wannan abin mamakin da annabi ya nuna nan garin ba a yi imani ne ba a yi imani ba yi sai dan dan uwan zannan ludu lokacin da matar da sai saratu kuma mata na ibrahim su suka kawara suka koma ilin alifa ga wata kasa alati barak na fiya wadda muka yi wa albarka an ji Allah lil alamin daga zalikai bi kadari anhari kada mai yawan tankunan kama kifi wal anjari da yawan bizoyi waje samun su sam da suka kawana suka kuma sam to a wani tafiyan ne abin da ya faru faru tsakanin shi sarkin misra da nan ibrahim nazara ibrahim bi falastin a nan ibrahim a falastin da ya sauka waludun shi ƙwaruru ilmu da zika a wannan garin da aka kifar ɗin nan su zo a cikin garin a nan ya sauka a nan ya sauka gobe da kuma yau in an yi sammako da safe rana ƙoƙarin faɗuwa sai a je wancan gari shi ne nisan da gani to wani abin da ya faru kenan wa hamda na hu muka bai wa nan ibrahima wa kana tsara waladan ya yi addu'a ya roƙi aihuwa kamar da fi safat kamar labarin yi a cikin wasu safat sai aka alfi roƙon aka ba shi da ita haƙa wa yaƙuba na da aka ƙara masa yaƙubu kuma ƙari bai sai ɗarin jika ba aka ba shi ɗarin jika ɗaya ce amma daga baya ma an ce ya haifi wanda game da shi a muda sawi al-maliki ya faɗa cikin tafsirinsa wanda ya kira sa ɗaya sunansa madayana ɗaya sunansa madayinu wanda duka ya yi a ibrahim amma dai ɗansa na fari shi da isma'ilu shi ne kakan manzon allah shi ne kakan larabawa shi ne kakan larabawa annabi isma'ilu ita wannan mata wanda aka bai annabi Ibrahim a Hajara din nan a Bidra ita ce ta aje annabi Isma'il sai da aka kawar da ita aka dauke ta daga wannan gari a kai da inda Makka take aka aje ta aje ya shekara 20 ma tukuna kafin ya je ya gano saboda Allah bai ce shi ba malam an sallama wa Allah farin dadewa matar da ce wanda yake so amaryarsa kuma tare da ɗansa kuma shi kaɗai ne ɗansa a duniya amma Allah ya masa umarni ya je ya kafa gari ya kai su ya ɗora su akan muraka mai takuɗe garin ido balle ma in ba ma abubuwan annabawa ba to yaushe za ka gane garin in ka dawo a jejin saurin da takuɗe garin ido haka ya hau ya zo ya ajiye su a inda maka take babu ruwa babu gari a wurin ba gida ba ko motsin kowa ya aje zuwa wurin ya tuya ya koma ya addu'a ya shekara ashirin bai taɓa zuwa ba saboda Allah bai shegu ba ya tabbatar an sallama wa Allah kuma sai yadda Allah ya ce ya fata ya ce Allah ya ce shi kenan daga baya kuma kafin ya zo ma hakan ya zama gari jiramawa suka zo za su tafi wata wuce kafin nan kuma ruwan nan ya fito suka zauna a wurin sanadin kafa gari a makakin to daga baya ranar da allah zai halakar da mutanen annabi lutu to ranar ne ita wannan mata uwar gida tsarin kenan wadda ya dole ta daga iran ta tsaya da hidima ya yanka bakin su goma sha uku suka zo gidansa ya yanka musu bujimi irin na karrama bakin nan matar da ta ta yi bakin hidima sai abinci suka ci ya ce to me ya dalilin zuwanku a ce ba su ci ba ma bakin ya ba ku ci ba suka ce mun mala'iku ne ba ma cin abinci to menene dalilin zuwanku a mun zo gaisuwa ne da kuma albishirin wannan matan za ta haihu ya ce kawai a inda wannan ba da wannan wannan ba zai kawo ku takanar ba ku faɗi abin da ya kawo ku takanar suka ce garin masu lulu za mu je mu halakar garin ya abin da ya kawo mu kenan wurin nan ne ake albishirin samun annabi ishaq aka ce bayan annabi ishaq ma za a ga ɗansa yakubu yakubu ma isma'ila bai haife shi ba ita aka bai haife shi ba shi ma sai da yi shiga wajen ɗari tukuna sannan ya haife shi Allah ce wa kawai da ana sani dun salihai an biya annabawa ne wajen Allah waye mata mun za su shi gabanni ne in ji Allah yi kusa na biyan da kairi ana koyi da su cikin alkairi da hadunan nasa bai amurka suna shirya da mutane Allah ce da umarninmu bi amurna ila dinina yazo a dinin mu ta Allah fa wa ila ilayhi muke wahayi yazo a gare su ila laka yarat ayyukan alkhairi wa iqamar salati da sallah wa ita'a zaka da bara zaka ai antu ala wa tuqama a aikata a dayar wa tuta min in arba'i wannan aiki wannan annaba kenan da aka aike su su je su yi yawwa wa kanu lil abidin Allah ce sun nawa ba zama ibada walu da shi da ludu Allah ce a ce na hukuman mun ba shi hukunci shi da duk wani abu da ya zama hukuma ya san abin da bai faɗa a saman wa ilman kuma da sani wannan ke nawa muka tsayar da shi ta Allah min al-qadati lati kanat ta'malu kabair daga mutanen nan na alkariyar nan da suke aikata mugun aiki shi ne luwaɗi luwaɗi ne babban aikin luwaɗi ne su suka fara luwaɗi a duniya shi da ake cewa annabi nuhu a annabi nuhu shi sunan da ba larabci ba ne ya ba ce ƙwari larabci na ma a ciki akwai abubuwa kaɗan waɗanda ba larabci ba ne to ai luru ma ba larabci ba saboda luru a larabci namiji ya yi alfasha da dubarar wani namiji don wanda shi ake kira luru turan allah haka wa ɗazu na haka da za ka luru ba larabci ake yi da wannan kalma ta shi annabi luru din ba kuma zai abin ya gama da kasari kuma mutane wa'azi kuma a larabci su ga masu luwaɗi ne ai ana halaka da garin wato aka daga garin sama aka kifa su faja na hali a sami na saman garin ya koma a ƙasan garin ana cewa shekara ya fi dubu bayan halakar ko ciyawa ba ta fita a wurin saboda bala'i da masiba da azaban da ya same mala'ika ya daga garin ya yi sama da shi har mala'iku a sama suna jin kukan kajin mutanen garin kamar da amman na da sama ana jin haushin karen daga can aka juya aka kibo aka kwabo su kawai fara isowa ta kuna sannan ƙasa ta fita dalle wata ran kiyama to akwai ruwayoyi da suke nuna wani lokacin ɗan luwaɗi lokacin da wani ne abin nan na fashin kubur irin masu tsoron kawai su dauke abin ya kabarin nan ya je ya tona wata mata matacciya kuma ta tsaye da yi da malam dakata dakata haɓa malama na ka ji kunya ba iyaye na samu sutura ka zo ka filin sutura ka bari tsirara cikin mamuta kuma ka ɗauki sutura ta ka tafi da ka bari zinzin ka kyauta gawa ta gawa shi wannan mai zatan ne su da gaba ne to maza bayar to sun tattauna daga ciki ya yi tambayoyi ta ba shi amsoshi to abinda muke zo mana a mahallin shahadi shi ne to da dama mai luwaɗi in bai zuwa ba in ya mutu na ga bunne shi ba a cikin kamarinta tsada zai yi a haɗa da yan lutu a can na mutane da mai lutu don a zo musu azaba kafin kiyawar allah ta tsaya lutu ya ji da na zunubi amma kafirai suna neman su dawo masifa da ake cewa magana auren jinsi ba wani abu ne so ake asa lulu ta ƙara yawa kawai a cikin mutane amma ya labe ta ba ai ba halatta ce bane ba yanda za a yi tuwa bai zama halatta yana nan a lulunsa ko auren da aka yi ko ba auren da aka yi ba ko duk ɗaya ne duk da lulun ne kuma yana akan ne ne to Allah ya kiyaye ina wani lene su kano sun zama ƙauma sauye wasu mugayen mutane mugayen mutane fasiki na ko fasikai ne wa da kalla mun shigar da shi shi a na biyu shi na wasu na cikin rahamar mu ya an an ce na muka tsere da shi min kaumihi daga mutanensa innahu domin shi min salihin iya daga cikin salihai wato ranar an taɗa wainiya da mutanen garin da shi a kafi an yi luwadi da bakin da ya yi bakin nan da guda goma sha uku a ce mala'iku ne suka zama samari suka zo wayan lutu garin su dan lutu na can murna yau za a yi abin da za a yi a ce za su gane kuran su to a ƙarshe shi ne allah subhanahu wa ta'ala da ya halakar da su a wannan ranar aka kiwar da garin shi kuma na buludu allah da ya tsere da shi to Allah tsere da mu gabaci ɗayan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu na'am